الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata yau 22 ga watan rabi'ul awwal shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 15 ga watan tara shekara 2025 shekara miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar الشيخ محمد صالح الأثيمين عليه رحمة الله idan ba manta ba uwa wancan sati da ya gabata malam ya gama mana bayani game da surori da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin sallolinsa na farilla inda malam yake mana bayanin wasu abubuwa da ya kamata a karanta din ko kuma da ya halatta masallaci zai iya karanta su a cikin sallah misali ya kawo mana babu laifi idan mutum yana sallah ya shiga sallah da niyyar tsawaita sallah wani abu ya faɗo kamar kukan yaro ko wata larura babu laifi sai ya gajarta sallah yi ta gajeriya hakanan ya halatta masallaci ya raba tsakanin sura ma'ana ya ɗauki sura guda ɗaya su kutum da guda sai ya raba ta biyu ya karanta rabi a wata raka'ar wata raka'ar ma karanta rabi sannan abinda muka dakata a kansa shine yana halitta har yanzu masallaci ya haɗa tsakanin surori guda biyu ya karanta a cikin raka ɗaya kamar yadda muka ji hadisin wancan mutum mai kulhu Allahu ahad wanda yake karantawa a kowace sallarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace yana son ta ne shi sai yake karantawa wanda annabi masa bushara wannan san da yake mata shine shigar da shi aljanna to nan muka dakata zamu tashi daidai faɗinsa وروى أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه هكذا الإمام البخاري فتد حديث لك عبد الله بن مسعود ألا كار مسيردا أنه قال ما لا عبد الله بن مسعود سوى عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل yace arabtu na gane na san annazaira surori masu kama da juna sune annazair daga annazir ne kace nazir wani wanda yake kama da juna wanda yake irin wani abu to annazair surori da suke kamanceceniya da juna ko mu dauka ko dai surori da suke kamanceceniya da juna wajen tsayi ko kuma wajen ma'ana misali wannan surar ta yi bayani game da tashin alkiyama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko wata irinta da take tattaunawa akan batun tashin alkiyama wata ta yi bayani game da aljanna sai annabi ya ɗauko wata irin da take bayani game da alkiyama game da aljanna wata ta yi bayani game da wasu ahkam wanda suke da alaka da sallah ko da wani abu sai annabi ya ɗauko wata irin da take da alaka da irin wannan abin da ya karanta to duk zai ɗauka ma'anar nazair ma'ana da wanda suke kamanceceniya da juna ya ce to ya iya gane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana karanta surori da suke kamanceceniya da juna allati kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ya qaruna bainahunna wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake gwama tsakanin surorin ya dauko wannan ya karanta sai ya dauko wata irin ce karanta fa zakara 20 suratan min al-mufassal sai abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda ya ambaci surori guda 20 daga cikin mufassal suratayn fi kulli rak'ati wanda ya sanya kowace sura ya sanya kowace raka'a sura guda biyu ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam kan karanta sura a cikin raka'a ɗaya kenan sai ya dauko wata sura da take kama da ita sai ya goya ta sai ya ƙara karantawa an fahimta yan uwa raka'a ta bima idan ya taso sai ya karanta fatiha sai ya karanta sura in ya gama wannan surar sai ya ɗauko wata da take kamanceceniya da ita ko wata da take da irin ta a tsayi sai annabi ya ƙara karantawa haka yake jira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abin da yake babu laifi idan mutum ya karanta shi kana sallah ka karanta idza zulzilatil ardu zilzalaha idan ka gama sai ka ce wal adiyati dhabha fal muriyati qada zuwa ƙarshe ina fata an fahimta ya halatta babu komai ba kuma insha Allah ta'ala da arka'a ta farko raka'a ta biyu in ka tashi karanta alqari'a sai ka dauko alhakum ya halatta babu kuma insha Allah ta'ala wannan hadisi yan uwa kamar yadda muka ji Imam al-Bukhari ya fitar da shi fi kitab al-adhan kitab al-adhan babu al-jam' bayna as-suratayn fi rak'atayn وروى مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه قال إمام مسلم يا فتد حديثي دغ حذيفة دن يمان الله كارا مس يردا قال يتي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه sahibu sirrin rasuli sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani dare na yi sallah tare da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi faftatahal baqarata sai annabi ya fara karatu da suratul baqara a wannan daren amma ɗan uwa wannan sallar dare ce ba sallar farilla ba ce sallah ce ta qiyamul layl da annabi yake annabi ya fara sallar sai ya gama fatiha sai ya buɗe da suratul baqara fa qultu Huzaifa ibn al-Yaman yace sai nace yarka'u inda al-mi'a ina ji annabi idan yazo raka'a 100 zai yi ruku bari magani me yiwa in yazo raka'a 100 a cikin suratul baqara zai yi ruku raka'a 100 ai ta isa yi raka'a da ita aya 100 afwan aya 100 ya ta isa yi raka'a da ita thumma ma ba da annabi ya karanta raka'a 100 kawai sai ya wuce bai tsaya a nan ba fa qultu Huzaifa yace sai na ƙara cewa yusalli biha fi raka'ati to ina gani annabi zai yi karance ta ne gaba ɗaya a cikin raka'a ɗaya ma'ana bakara zai karance duka a cikin raka'a ɗaya fama ba da annabi ya gama karanta suratul baqara kawai sai ya wuce wa qultu yarka'u biha yarka'u biha sai na ce to ina gani zai yi ruku'u da ita ne sun maftataha nisa yana gama kawai sai ya fara suratul nisa da ya gama bakara sai ya ɗauko nisa'i maimakon wace ali imran sai ya ɗauko nisa'i yawwa faqara'aha ita ma sai karanta ta gaba daya sallallahu alaihi wasallam thumma ftataha ala imran sannan sai karfa ko kuma ali imran kaga ya karanta bakara sai karanta nisa'i sai dauko wuce ali imran duk ruwayoyin hadisin haka suka zo annabi ya karanta bakara ya dauko nisa'i ya karanta ali imran malamai suka ce babu lafi ashe idan ka karanta sura ka karanta wacce take samanta babu lafi ma'ana kaga ai ali imran ce ta zo sannan me sannan nisa'i ko amma annabi sai aka sababu ne yanzu misali in ka karanta qul huwallahu ahad arka'a ta farko babu ne zai karanta tabbata da abi lahabin wata ina fata an fahimta tare da cewa mafi yawan abin da muka sani shine a karanta aya a karanta wacce take kasanta kuma aikin annabi abin da ya nuna ke amma babu ne idan kai wacce din kamar yadda ya tabbata a cikin wannan hadisi annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin raka'a guda kawai a cikin sallar da yake raka'o'in goma sha ɗaya sallarsa ta dare ya karanta bakara dukanta nisa'i gaba ɗayanta sannan ya karanta al'imrana sannan aka yi ruku kaga in za a tafi a wannan tsarin za a yi sauki ƙuranin gaba ɗaya a cikin sallah kenan ko inda ba don yanayin lokaci ba wannan hadisi ya kuwa imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabu salati lil musafirina babu istihbabi tatwil al-qira'a babin da yake bayani akan ana son a a tsawaita karatu a cikin sallar dare dama ita sallar dare yan uwa abinda aka fi so a cikin ta shine tsawaita tsawaita karatu tsawaita karatu ba yawan rakawoyin ba da kai ta yin yawan rakawoyi da yawa da yawa a cikin sallar dare wanda kai aka dan guda uku ka tsawaita karatu a ciki abinda aka fi so yasa ake ce mata ai qiyamu me yasa ake ce mata qiyamul layl tsayuwa eh ana itibari ne da tsayuwar so ake ka dade amma ba ka haddace alƙur'ani ba ɗauko ɗauko alƙur'ani ka rike ka karanta babu laifi ya halatta in kana so kai dogon karatun ka iya karantawa a musafi amma babu shi a kanka to ɗauko musafi ka rike ka karanta alal akalla ka karanta izu ɗaya sai kai ruku idan za ka yi raka uku ala za ka karanta izu uku kenan ko izu biyu kai wuturi da abin nan ka an karanta izu biyu da alal akalla ai ka karanta shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wanda duk ya karanta yayi sallar dare da aya 100 aya 100 a cikin sallar dare annabi ce wannan ba za a rubuta shi daga cikin gafalallu ba ya baya cikin rafkanannu za a za a rubuta shi daga cikin azzakirin Allah kafiran wa zakirati masu yawan ambatan Allah ke yan uwa mu fahimci ita sallar da ana son tsawaita karatu ne a cikin ta shi sa lokacin ya kamata a samu mai tsayi idan za idan farkon dare kake sallah in har Allah ya sa baka gaji ba idan ka tashi sai kai abin da ya sauka in kuma kana gani idan ka fara dogon karatu zai sa ka daina to gwanda ka ci gaba da gajeren karatun ka an gane da ka daina gaba ɗaya gwanda ka rinka gajeren karatun ka ci gaba da yi yawa dan shi aikin alkhairi abinda ake so shine ka dawwama a cikin sa khairul a'mali adwamuha wa in qalla mafi alkhairin aikin da Allah ya fito shine aikin da zaka dawwama kana tai kana tai ko da ko da kadan ne maimakon ka dauko da yawa maka dena dan galibi zaka ga irin abin da yake mai yawa ko mai tsayi ba kowa yake iya jurarsa ba kowa yake iya jurarsa wani in ya fara raka'a goma sha ɗaya to da zarar ya dan samu hutu na kwana biyu ba shikenan ya balle kin da wala ya dawo ya ci gaba to yadda kaga zaka iya yi ka daure ka ci gaba da yi amma dai wannan ina ga muku abin da ya falala ga masu karsashi da masu himma sosai to wannan shine abin da ya falala Allah madaukakin sarki ya samu dace to kaga ya halatta a shiga karanta surori fiye da daya ma fiye da biyu ma a cikin raka daya kamar yadda annabi ya karanta bakara ali imrana nisa'i wani zai ce ai sallar nafila ce da sallar nafila da sallar farilla duk ya halatta karanta babu komai ويجوز تكرار السورة في الركعتين يا هلتا كما ميميت السورة ولا غيا أتكرر كوئي ولا بي كما يدون حديث ما يقبات أبايا وقد سبق حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر أي حديث أبو داود يا رجاء قباتا أن إرادة أمن تسكار تبتا أغريش يا كرنتا أسلر أسباهي إذا زلزل إذا زلزلت الأرض زلزالها كانت تأثير في غدا بيو في الركعتين كلتيهما يا كرنتا wannan sura a cikin rako'insa guda biyu na sallar asbahi dukkaninsu guda biyu hadisin ya riga gabata mun gabatar da shi a baya su malai ce mas'alatu ga wata mas'ala waqur rijlain fi halil qiyam yakunu tabi'iyan malai ce ajiye kafafuwa lokacin da mutum ya tsaya ya kunu zai kasance tabi'iyan a ɗabi'ance yadda kake idan ka tsaya kawai a yanzu muƙaddara ka tsaya ya kake tsayawa to yanayin yadda kake tsayawa yadda ka ake ajiye kafafuwanka to idan ka tsaya a sallah ma haka za ka ajiye kafafuwanka ɗan uwan fahimta da kyau a ɗabi'ance idan ka tsaya kawai ai idan mutum ya tsaya da wahala kaga mutum ya tara kafafuwansa ko da wahala kuma kaga mutum ya haɗe kafafuwansa lokacin da yake tsaye haka ne ƴan uwa ya mutum yake tsayawa zai tsaya ne gabafuwansa a buɗe ba tala ba ba kuma arfa ba haka ne to wannan ita ce ɗabi'a idan ka tsaya za ka yi sallah lokacin da ka ce Allahu akbar haka ake su gabafuwanka su kasance ma'ana yadda za ka aji gabafuwanka tazaran su ba buɗa su za ka yi ba ba kuma gimtse su za ka yi ba saboda hadisi bai zo kai tsaye da yake nuna ga yanayin yadda annabi yake aji adadin tazarar da annabi yake aji gabafuwansa ba to sai malamai suka ce kawai a ɗabi'ance duk absa abinda shari'a ta mashi abu daka to sai makalla ɗabi'a ya mutum yake so da ka ɗabi'ance idan ka tsaya kake kawai sai ka aje kafafuwanka haka shine abinda malai yake nufi ya'ani la yadhummuhuma malai ce ba zai haɗe kafafuwansu ba kamar yadda wasu suke gani cewa idan mace ta yi sallah sai ta haɗe su wannan kuskure ne mun yi bayani kwanakin baya kuskure ne mace ba ta haɗe kafafuwanta in za ta yi sallah yadda kai namiji za ka aje kafafuwanka ita ma ka za ta aje babu wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace idan mace za ta yi sallah sai ta haɗe kafafunta wannan kuskure sai kuskure ne shigar da abin da yake cikin addini ne wanda baya ciki saboda haka yadda namiji yake ajiye ita ma ta ajiye haka wala yastahu ma sannan baya tala kamar yadda wasu suke yi tsakani da Allah ana kuskure mutum sai ga ya tala shi kadai cin yau mutum idan an yi ruku an dago kuma sai ga an samu an samu wani space din da wani zai iya shiga wajen kuskure da mutum sai ga yayi banga banga haka ya bude kafafuwansa dan uwa wannan kuskure ne ba haka ake tsayuwa a sallah ba yadda kake tsayawa a dabi'ance li'annahu lam yarid an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaftahuma wala annahu kana yadhummuhuma malaki saboda bai zo ba daga annabi kira da aminci tsara tabbata a garin cewa yana buɗe kafafuwansa ko yana tsuke su tsira da aminci tsara tabbata a gare shi وما لم يرد فيه صفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم malai ce duk abin da bai zo ba siffarsa ba ta zo kai tsaye daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba فالأصل أن يبقى على حاله بمقتضى الطبيعة تو أصلي شيني سي أكالي شي سي ثورة أيد يكي أهال سنة طبيعة أيد طبيعة تهكن تاسي أبشي أهال لكن الصحابة رضي الله عنهم مالتي سيدي صحابي الله كرم مسير دا كان أحدهم ɗaya daga cikinsu ya kasance yalzaku ka'abahu bi ka'abi sahibihi yana ɗamfara yana jona ka'ab idan sawunsa da idan sawun ɗan uwansa wajen me kenan wajen sawu kenan wajen sawu kenan wannan ya tabbata sabai Allah ya ƙara musu yarda idan suka tsaya a sawu yadda suke sawun su ya daidaita kaga wani bai baya ba wani bai gaba ba wani bai turo cikinsa ba wani bai turo kirjinsa ba sun daidaita kamar yadda annabi ce ku daidaita sau kamar yadda mala'iku suke daidaituwa to idan ka ga yadda sabai suke shikenan ka gama idan ka zona idan sawun ka idan sawun dan uwanka to za ga insha Allah ta'ala sau ya tafi yadda ya kamata saboda ita kafa yadda take tuwon ta fito wani girma ba haka bane idan ka ce nan gefen kafa za ka zona da taka ta wani ta wuce taka ba haka bane kai taka karama ce ta ta wuce taka kenan wani za a samu ta'akhuri wani kuma za a samu taqaddumi an fahimta amma idan aka yi idan sawu to sai ga an daidaita sannan abu na biyu khalal da annabi yake cewa tsira da aminci tsara tabbata a gare su saddu al khalala ku toshe duk wata kafa tsakanin ku ba a so kafa ta ta afku saboda annabi yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi na ga wasu kana wasu shedanu suna zagayawa ta duk saurin da aka bari tsakanin wanda wani annabi yake wasu shekaru ne suke kaiwa da komowa idan ka bar kafa tsakaninka da dan uwanka annabi yake na gansa kamar kananan dabbobi suna kaiwa suna komowa suna sawa mutane wasu wasu sai kaga ka ka gane ya ma sallar take ne duk wani nutsuwa da tunani mai kyau ba zai zama zo maka sallah ba sai kai tausan tunanin naka me dalili saboda ba a sau mai kyau ba shi sa ita sallah tun farkon hada sau anan ake barin nutsuwar ta yan uwa tun farkon hada sau ashi sa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda muke ta karanta a baya yake cewa ku haɗa sauku ko kuma Allah ya saba zukatan ku haɗa sauku ko kuma Allah ya saba fuskokin ku ba haka bane to tun a daidai da sau ake barin abubuwa to shi sa ka dan fara idan sauun ka idan sauun dan uwanka idan kai haka insha Allah ta'ala zaka ga da wahala a samu kafar da wani abu zai shiga bari bari mu kwatanta zan ku tsara za mu yi irin wannan daidaita sauyin kuwa insha Allah ta'ala za a daidaita sauyin da ya kamata amma in dai ko kuwa zai zo aje kafarsa wani ta kalli nan wani ta kalli nan gaskiya za a samu matsala kuma ni abin da yake bani mamaki yan uwa shine muna karatu amma kuma kullum aka bude da sauyi kaga matsala a ciki ban san me dalili ba gashi dai ana karatu an ce ga abin da Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar ga abin da ya faɗa ga abin da sabon sa suka aikata me yasa ba za mu rika aikata shi ba yanzu ko ko ko an azuma maka zo sallar azhar sai kaga an samu kuskure sai mutum kawai zo a cikin kafar sai yake gada ba kawai ya baza ta kuskure ne bari ku kokari muna koyi da abin da annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi umarce mu shi wannan shine ribar karatun shine ribar zuwa makarantar kuma duk abin da kai ka sani wanda ka sani wanda da baka san shi baka gyara ka aiki wallahi la da ka fara samu daga lokaci Allah ya sa mu dace malai sai min ajali taswiyati sufufi saboda dalilin abin da ta sabai sai aka dace daidaita sawun su li anna al-umdata fi safi saboda abin dogaro wajen hada sawu laysat atraf al-asabi ba su ne gefen yan muka da maka ambata ba shine abin dogaro ba bal al-umda sai dai abin da yake abin dogaro al-ka'ab shine idan sawu li'an al-jisma saboda jikin mutum mabniun alaihi an gina shi ne a shi kansa idan sawu ala al-ka'ab an gina shi ne akan idan sawu amma al-atraf amma gefen in yatsu amma amma al-atraf al-asabi amma gefen in yatsu fala ibrata biha ba al-akali da su li'an ba'd an-nas takunu rijluhu qasira saboda wani daga cikin mutane zaka samu kafarsa ai gajeriya ce wa babu nasi takunu rijluhu tawila wani kuma sai ka samu kafarsa doguwa ce ta fita wani tsayi fa idza atabarna atraf al asabi idan muka ce zabi la'akari da gefen yan yatsu wa kanat rijlu ar-rajuli tawila sai ka kasance kuma kafar mutum doguwa ce lazima ayyata akhara to sai kaga dole shi kuma sai ya dan yi gaba kadan sai ya dan zoko wa in kanat qasira in kuma kafarsa gajeriya ce lazima an yataqaddama shi kuma sai ya danyi gaba kada shi wannan sai ya danyi baya wannan kuma sai ya danyi gaba kada idan mala yace to in ko haka ne fal ibratu bil ka'ab abinda zamu la'akari da shi shine idan sawu ba gefe in yanzu ba fa kana sahabatu tahqiqan li hadhihi taswiya sabai sun kasance saboda tabbatar da irin wannan daidaita sawun yalzaqu ahaduhum ka'bahu bi ka'bi sahibihi ɗaya daga cikin su zaga ya kokarin damfar idan sawunsa da kuma idan sawun dan uwansa fa ilzaqul ka'bi bil ka'bi damfar idan sawu da idan sawu maradan li maradun li ghairihi shi abu ne da yake da abu ne da yake la'akari da wani sa abin nufi baya la'akari da tunda malam yana bayani ne game da ajiye kafa ajiye kafa ba a buɗa ta ba kuma a me ba a abin nan ta ko to mutum ba zai la'akari da wanda ba shi shi wannan haɗa ƙafa da ƙafa wani abu ne da aka yi shi dan daidaita sau ba dan ita aje ƙafa ba an fahimta shi ne abin da yake nufi muradan da ghairi abu ne da yake an yi ne dan wani dan wani sa shine haɗa sau ba wai dan ita aje ƙafar ba walaysa muradan li zati ba wai an yi ne dan aje ƙafar ba a'a an yi ne dan a daidaita sau ya daidaita walihaza saboda haka ne lam yarid an annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbata ba daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi annahu kana yaftahu ma baina rijlaihi cewa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana buɗe tsakankanin kafafuwansa ghaira tabi'i ba yadda ɗabi'a take ba ma'ana ya tala su annabi baya yi ya gimtse su annabi baya yi sallallahu alaihi wasallam yadda kafa ka take a ɗabi'ance haka ya kamata mutum ya bar a kafarsa insha Allah ta'ala malaci a ruku'u ruku'u yanzu mun gama da karatun fatiha da karatun sura da duk abin da ke da alaka da wannan yanzu kuma za a tafi ruku'u wa ba'da intihai alqira'ati bayan masallaci ya gama karatu yukabbiru sai ya kabbara rafi'an yadayhi ka raf'ihi ma 'inda takbiratul ihram yana mai daga hannayensa irin dagawar da yayi inda takbiratul ihram yayi kabbara haram ma'ana idan ka gama karatu akwai aiki guda biyu da zaka yi na farko kabbara na biyu kuma daga hannu zaka yi kabbara ka daga hannu kamar yadda kai lokacin da zaka buɗe sallar ka kuma a cikin siffofin da muka kamanta duk wanda kai yayi ko kabbarar kafin ko kuma kabbara tare duk wanda kai yayi a cikin siffar da muka da muka kamanta duk wanda ka dauka a ciki yayi insha Allah ta'ala قال روى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه التكبير في الركوع وما بعده هكذا ما ليس امام البخاري ابتدى حديث لك صحابي ابو هريره الله قال ما يرضى يسي التكبير في الركوع وما بعدها زاي كبر في الركوع لكما abin da yake bayansa ayyukan da suke bayansa rawa muslim an abi hurairah radiyallahu anhu inda takbir fi kulli khabb wa rafd hakanan imam muslim ya fitar da hadisi daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda cewa ana yin kabbara fi kulli khabbin wa rafin a duk wani dukawa da kuma dagowa duk dukawa za a yi kabbara duk dagowa za a yi kabbara a cikin sallah gaba daya وروى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما امام البخاري ابتدى حديثي دغا صحابي عبد الله بن عمر الله يكرمه مسيردا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم hakika manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi kana ya fawo ya daini ya kasance yana daga hannayensa har zuwa manki bai daura da kafadinsa idza fataha salata duk yayin da zai buɗe sallah kabbara harama kenan wa idza kabbara li ruku'i annabi yana daga hannayensa lokacin da ya kabbara zai tafi ruku wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i annabi yana daga hannayensa idan ya dago kansa daga ruku rafa'ahuma kadhalika aidan annabi yana daga su yana daga su kamar haka a wannan a wannan a waɗannan gurare muka ambata bayan kabbara harama wa qala annabi yana cewa sami Allahu liman hamidahu ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود annabi baya aikata hakan a cikin sujjada ma'ana annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya je ruku ya dago yakan ce sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamd ko kuma rabbana wa lakal hamd sai ce amma annabi baya aikata hakan a cikin sujjada ta me yake nufi da wannan shine daga hannaye ina fata an fahimta wa fi riwayatin ya zo a cikin wata ruwaya wala ya fa'alu zalika hina yasjud baya aikata haka yayin da zai sujjada wala hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud haka nan baya aikata hakan lokacin da zai dago daga sujjada wannan zamu dakata insha Allah ta'ala gobe idan Allah ya mallan zama na bayani game da yadda ake hay'atul rukun gaba da yadda rukun ya kamata ya kasance ya kamata mutum ya tsaye da bayansa ina ya kamata hannayensa su kasance ya kansa ya kamata ya kasance duk zamu ji insha Allah ta'ala domin ya kasance mun yi ruku irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum